بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم فصل إذا إن شاء الله من أثبت حقا على غائب على غائب wanda ya tabbatar da haƙƙi a bisa wanda baya nan حكم له بعد إهلاك to alƙali sai ya hukunci da wannan abin ya ce a biya shi amma ba da hilafi amma bayan ya rantsu على عدم القضاء na farko a bisa rashin biya cewa bai biya ni ba نعم والإبراء له ban masa ba a fitar da shi kenan والإهالة ko bai mun gani da wani ya ce kara ba wannan ita ake kira yau kalahi wannan نعم idan mutum ka zo ka kawo ƙara mutum baya nan ya yi nisa ko kuma ya mutu ne ko makamancin wannan kana bin sa wani abu sai a ce ka kawo shi ka kawo shi ka tabbatar cewa kana bin sa alƙali sai ya ce ka yi wani tsaya da ake ce da yin alai la yalla jara illa huwa bai biya ni ba ban ban masa ba bai kuma yi min gami da wani ya ce in je tsara ba sai kai wannan rantsuwar ga ku da alƙali zai ku da kai sai a baka to a baka wannan abu mun da iya ko ka bai biya kan mai amma ka bar masa ne yanzu ka ga lalata take zan fara إيه wani kamar shi wannan ko kuma ya ce masa ya ji wani wani wani saka ji ne sai kai wannan rantsuwar sana alƙalibi ba
ثم إن كان له مال sannan in ya yi wannan rantsuwar idan yana da dukiya حكم باستيفاء da حقه alƙali ya hukunci da haƙƙa haƙƙin sa ne mu daga gare shi sai ce a karɓi wannan dukiya ya biya shi نعم وإن لم تهل حاكم wallahi idan kuma ba shi da dukiya a nan in ta alhaji mu da فلا alhaji حول حكيمه ya fitar da wannan mutumin ila mu zai azumi zuwa ga gidan abokin mutum amma a ce da ma yana zaune a lagos نعم aka zo aka yi wannan alƙali ya tabbatar cewa yana bin sa ya wannan rantsuwa amma ba shi da kuɗin da zai biya sai alƙali ya ce shi kenan sai a rubuta takarda malam musa na nan kano wanda yake kofar gabar mai ɗinkin kwaɗo da linzami gajere baki ɗan wane jikan wane mai auren wanki yana bin wane nan garinka da ake kiransa malam bello mai eh, dogo baki mai sana'ar hula wanda yake a a kofar yamma ya je waye waye waye duk sai ya faɗi abubuwan da zai harrafa wannan wanda ba zai saɓani a gane kowar bane nan can ma sai an harrafa shi inda ba za a gane cewa a yi saɓani ko a je a idan mutum biyu bane ko wanda ba zai yi dole a ce zai wannan a zama ya bambanta shi sannan sai aika wa alƙalin wancan ya ce gashi nan saboda haka ka yi hukunci mun tabbatar da wannan abu ba a yi mafi tura wancan alƙalin wancan nan shi kuma alƙalin idan ya duba kawai sai ya yanke hukunci ya kira wancan ne ya biya shi nan an riga an tabbatar da komai kenan alƙalin yayi ya sa sa yawa بكتاب محسون da littafi wanda yake abin yankewa sanar da ake na a rubuta يتضمن ثبوت الحق wanda yake tabbatar da yake tarawan tabbatar da haƙƙi na almahmud Mahmud.
wanda aka hukunci da shi tabbatar cewa gashi mun tabbatar adanai mun tabbatar sun zo sun shaida cewa yana bin sa kuma ga shi ya tabbatar da da komai da komai sai haka gashi a biyan shi نعم يشهد عدلان adalai guda biyu kuma su shaida أنه كتبه cewa shi alƙali ya rubuta wannan abu duk magana nan da muka faɗa kuma وهتمه ya yanke ta ومضمونه ثابت kuma wani عنده.
mutum zai zama yana nan tabbatar da ni نعم kuma ya samu wani kwafi yana ajiye a wajen wallare wallare wallare wallare ko da an canja
نعم وتجلى فيه kuma a المحكوم bayyana lafiyar mako وي نعم ana bayyanawa ويجلى فيه المحكوم ana عليه.
bayyanawa ma hukuma alaihi shi wanda aka hukunta na kan gare kenan a bayyana shi نعم bayan mai ما يميزه duk abin da zai mai zai shiga barin wani A akwai yadda cikin- maka faɗa nan dogo baki na kofar gaban na waye na waye na waye duk a barbaɗi wannan abu wanda dan an gani dole za a ce a wannan shi ya zo da malam Musa amma kuma shi ba baki bane Mm.
wani kira shi bakin ba bakin ne ba dogo bane shi Na.
wani na dogo ne a ba ya ɗinkin kwaɗon da zai to haka haka dai sai an faɗa Na.
ta ko ba a wurin mace kaɗa mai suna kaɗa فإن انتبه على المنقول idan إليه ya zama ya rikita a bisa wanda aka tsira zuwa gare shi sarkin da aka je tantan sai ya zama duk wannan zubar da aka faɗa Mhm.
akwai mutum biyu wanda duk suna da wannan zubar نعم duk gaba daya لم يحكم ko ba da ma alƙali حتى يثبت أنه sai المراد ya tabbatar cewa wani shi ne wanda ake nufi نعم ويشهد عدلان عنده a cikin بذلك shaida da wanta na gaskiya iya hakika wani shi ne wannan wanda ake nufi a cikin wannan wasiƙa da gani نعم Shi ya لا tara da كان المكتوب إليه cewa shi ne wanda aka rubuta zuwa gare shi أو ko غيره kuma ba shi bane wani نعم lalle sai an tabbatar da wannan نعم فصل kada ya insha Allah تحمل الشهادة فرق daukan shaida الشهادة farko kifaya wato idan mutum ya je- je ba da shaida a wajen alƙali to ba dole ne a kan dole ce a kan kowa amma wani zai mutum ɗaya to shi kenan ya ɗauke wa sharar jama'a amma idan kowa ya ji zuwa kuma ya bada shaidar to kowa na cikin zini نعم la an ya hafa fawata alhaqi sai dai idan yana jin tsoron tserewan haƙƙi shi wannan din ya zama shi idan zai je ya bayar ba to haƙƙin zai iya salwanta to wannan ya zama bai ta ayyana ya zama farla ayyana na'am dole ne shi baya na'am sai ta ayyana eh sai ta ayyana sai ayyana wa sharduhu al-islamu sharadin shi shaida ba da shaida al-islamu musulunci wal hurriyatu da huriya ya zama ɗane shi wat taslihu baligi ne wal adalatu ya zama adali ne
wa ma'rifatu tahammuliha sanin yadda ake ɗaukar shaida wa ada'i yadda ake ba da ita na'am wa tayaquzuhu da kuma ba ɗaga zaya zama mutum ne wanda yake ne ba da mantuwa ba
wa hibzu muru'ati da kuma kiyaye wa mutuncin sai mutum ne mai kiyaye mutunci a hannun ba da shi wa atmanuhu fi galabi da kuma amincewarsa a cikin fushinsa ba zai iya zuwa ya fushi ya sa shi je ya aikata wani abu da shi ba shi kenan la yufhamu bi mahabbatil mashhud ba a tuhumarsa kuma da shi- da soyayyar wanda yake shaidawa gare shi aw adawatil mashhud ko alayhi kuma gabar wanda bai shaida a kan na'am wanda za ka je ka bada shaidar kada ana tuhuma ka cewa ai wannan kana son sa eh mazan kana yin zaka za ka je ka kare shi na'am ko kuma shi wanda za ka je ka gaba a kan su dama abokin gaba ka ne wanda za ka je ka faɗi cewa ana bin sa kan na'am a ga cewa zaka da dai amma barka je ka bara ko ba hakan bane kuma sai ka je ka duk da ba a tuhuma ka sai daga cikin waɗannan wal aqaribu makusanta kala ajali kan mani kala sai kabuli shi ma a cikin wajen karɓa Ah.
inda na kusa zai je ba da shaida haka na ne shi ma zai je ba da shaida ina tara wannan shi na'am illa al walida sai dai na kusan kada ya kusan kusanci mai yawa kamar mahaifa mahaifanka mahaifanka wannan ba za su je su ba da shaida ba na'am ina ala ko da sun ɗaukaka uban uban uban uban uban uba haka ji buɗewa na'am ma'ana kakan kakan kakan kakan ka in dai wannan ne ba zai ba da shaida wal walada haka na ɗa ba zai je ya ba da shaida akan iyayensa da shi ba wa in nazala ko da ya karɓi da shi ma ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan jikan jikan jikan kenan ba zai je ba da shaida akan kakansa ba na'am wa kullu min az-zawjayn kowane da cikin ma'aura guda biyu a har yi yaushe daga ɗaya mace sai wa mijinta ko miji yi wa mata shi ma ba za a yi ba na'am wa sayyida li arqai ko kuma sai yi ne wa bayansa ya ji ya mutu shaida akan wani abu shi ma ba zai ba na'am wa sahiba dainin ko ma abokin bashi ne li bidiyanihi al-mufallis ga wanda yake midiyani midiyaninsa wanda yake bin sa mukallafi kana bin mutum bashi shi ne midiyani to yanzu kuma kana mu'amala da kai da wani kana bin sa kuɗi ya zama wannan wanda kake bin bashin nan wanda ba shi da kuɗi shi ne shaida ka a yawan da jiya ba da shi da bangi da haka da hakan zama gowa a ce kai ma na kai sauya da tsarin kama sai ka biya wannan kuɗi na'am wa wasiyyan li yatimi shi za ka ce shi za ki wofin da za ka ga mu ba musulunci ba ne ba in mai kuɗi ne wani ana ganin cewa ya ɗaya ba da shi ba Na'am.
wani mai kan ba inda za a ba masa wani tuhuma yau ba a cewa ko
ba zare in bai biya ba zai wa in bai biya ba za a yi wani Allah ya mai talauci
wa wasiyyan li yatimi haka na da wasi ya yi da marayan wanda yake kula da shi shi ma ga mutane na'am wa su'ali haka na wasu ala wa su'ala da maroka maroki shi ma za a yi Eh.
wa man fi iyalihi shi ya marauki shi ya ba zai ala shi ya domin duk ma'amala ta kirki ta kuɗi shi ya ba a yi a zarar zai na'am in ma wuce yana da yana wajen zage ta ma'ala ko yake ba da ɗan da ka tamar sanda Allah ya ji mu ɗan yi wani wata yan magana a nan wani to shi za ba da ma ya je ba shi za ma a cikin wajen yake faɗa yake cewa idan abu ne wanda yake babba idan ɗan ƙarami ne ya kuɗi ne ɗan ƙanana ba wani abu ba
na'am wa man fi iyalihi haka na wani da yake ji iyalinsa ma shi ya ba zai ji ya shaida gare shi ba mutum ba ɗansa ba ne amma a gidansa yake shan abinci ya je ya je ba ka bin bani gobe ba zai a ɗauke kwanansa ba na'am aw ya dafa ma ratan annabi ko kuma mutum zai ije aibi ne annabi da kansa shi mutum aw nasabi kamar misali a ce ai mutumin nan mazinaci ne. an taɓa masa haji kuma yanzu an ji an ce ga wani mazinaci ne zai je ba da shi ai yi zai ke yi ai ya je shi ma ya zama ɗan uwa ko na'am ai la'anar musiba ce idan idan ammat ai halat ko idan hanfar kuma halat na'am ko idan hanfar kai halat musiba idan ta zama ta zama gari ai shi kenan kuma a Mutuwa wannan da- ake mazinaci ne wancan mazinaci ne mutuwa da gara duka wannan shi ne ko ka da mawaka ai mutum ba zai dawo ba amma idan ta zama ta yi wannan eh idan kuma an- idan ta yi wannan idan ta zama ta gama an ce ta kaɗan yayin da ta ka ta shiga cikin tsoron ka da kuɗi ka na'am wa dawiyan ko kuma an nasabi aw ko kuma na aw subar nasabi sabi ko na'am kuma na subar sabi na'am a ce wannan wani ɗan zane ne ana son za a je a tabbatar cewa ba ɗan wani wani ba shi ma gani zuba ne yake sani da domin ya zama shi ma ba shi kaɗai ne ɗan zanen ba ya gani ma ne sai zama ya tabbata na'am wa badawiyan haka na mutumin kauye yayi kana liqarawi yi da mutumin birni shi ma ba zai ba na'am illa fi qatlin sai dai idan a kisa ne wa da dira'in ko rauni ne in wannan ne wannan ayi
wa waladu zunafi haka na dan yana shi ma ya fi sai zina haka shi ne ya kare ba a rasa wannan sai kenan eh wa qazifan ba'da haddi ko kuma mai kazafi ne ba da haji bayan maza haji na kazafi shi kuma haka mai iji ma a rasa annabi shi kenan Na'am.
shi kuma domin ya yi haji ne kansa hmm wa ya yi sha'idatu kazafi an maza haji yanzu kuma wani ya zo ya ɗaga zai je ba da shi na na'am kaga ai kamar yin sai yake shi ma ya samu dan uwa kawai na'am misali da zuri ko kuma mai shaida ta zur ta ƙarya illa an yatuba sai dan ya tuba wannan wa yuzhara salahuhu kuma gyara gyaran su kuma ya zama ya bayyana wannan ayyukan wannan shi kazifin ba da hadisi ne layin kuwa shi ne Allah ya tuba eh tuba eh sai ne sun tuba su biyun ba na'am eh wanda har salamu ba dole tafiya ne yake ne na'am ki tuba yake nan eh la an Allah ya yatuba tuba ya kamata to tuba eh
kuma su biyun na'am wa kullu man muni alahu dukan wanda aka hana shaida gare shi yuqbalu alayhi to a iya karba a kansa wa bil aqli haka na aka ce ba dukan wanda aka ce ba za a karbi an hana shi shida na'am sai yi kubula a nan can wajen ai mun ce da ba dama ya uban shi shida eh, ko kuma uba ya ba dama ya dan shida na'am ko na'am idan misali uban ne yake bin wani abu yace zo mu je ga mun shida ina bin wani hmm, ko ba dama ya wannan shida to yi kubula alai yau da a ce uban nasa kake bin bashi sai kace ai dan zai shi ne shida kuma dan zai je ba da shida sai a karba hmm. na'am Gane?
eh shi ne duk wanda aka hana shi ya shaida lahu hmm, to yi kubula alai na'am in a kansu za ka bada shaida kana son ka za ka bada shaida Eh.
dan miji ne zai bada shaida akan matarsa ana binta kuɗi na'am ko ma kan wani abu shi kenan zai je bayar ko sai ta bada shaida akan mijinta na'am inda ya ta bayar zai a karba na'am amma an ji shi ne yake binta sai yake bin bakin zai je bayar wannan ba gida gida ga gurgu wannan ba rawar jira
na'am da ba ki samu kan ki kuɗin ke bane ne jira ta ke na'am a yana bin kuɗi kuma sai ya ji mashi da yi ana bin sa yana bin kuɗi amma shi yake bi kika sai ya ji bada shaida shi kenan shari'a ba ruwanta hmm. ومن رد في سعادته بنقصه نعم
eh haka na da aka ce ma aka san wannan din kullum man a man yi kwalo muni ko alahu man mula a alayhi wallahu jina ko aka san wannan eh na'am haka ne eh na'am kullum man mula a alayhi wallahu yuqbalu lahu eh dukan wanda aka hana yanzu ba za ka shaida a kansa ba shaida a kansa an hana ka shaida a kansa Eh, wallahu na'am yanzu zai ka shaida a kansa wani misali wanda aka so ba zai shaida a kan makiyinsa ba Mm.
da bashi na'am makiyinka a yanzu yanzu makiyinka ne ba da maka je ka ba da shaida ko na'am a kansa to ana bin sa bashi eh to yanzu da makin ka ne yau kuma Ke bin bashi.
yake mun bashi sai ce kai makin na kai ne abokin sai da sa to in ka je ka bayar zai aka na'am
shi aka san wannan aka san wannan na'am ومن رد في سعادته wanda aka yi raddi shi ya harfi a cikin sai da sa لنقصه saboda tawayar sa يقبل بعد sai كماله aka ba a في kamalihi a cikin cikarsa bayan cikarsa amma cikin geji a cikin wata matsala ba wannan ba mutum ne zai ba da shaida eh mutum ne zai ba da shaida sai aka ce ai yaro ne bai balaga ba
نعم to yanzu sai zai balaga to yanzu a iya karɓar shaidarsa amma ba wancan matsalar da aka kawo shi lokacin yana yawo din ba wancan matsalar da ta riga ta wuce ba dama ya bada shaida نعم sai dai ita kuma yanzu نعم yawa
فإن تضمنت حقا له idan ta tara haƙi gare shi أو لمن يتهم da kuma عليه wanda ake tuhumarsa da kansa wa ajnabiyin da kuma wani mutum daban Rubuta.
haƙin gare da kai da kuma wani نعم za ku ci amma kai ne za ku je kai shaida Na.
abinda da ya riga ya yi to rubuta. yanzu abin da ya shafe ka ɗan sai a rage shaida ba za a karɓa don ba da maka kanka shaida kanka إيه.
amma sai a karɓa ga ajnabi نعم shi ne me yake وكيلا
shi ne ruddat don kila ruddar mutlakan tunda idan ga bakin ka ya ce gaba ɗaya zai da agarabin ka gaba ɗaya kenan نعم ko kila kuma ne kuma nuna ajinabi kila sai a karɓan garan ajinabi amma kai za ka ne ba za a karɓa ba مم. كوصية له بعضها kamar wasiya ce wanda yana da ba'alinta a ciki a ce fili ne aka ba su wasiya kuma yanzu amma ba'alin hadda shi نعم kuma zai je ya ba da shaida a wajen alƙali cewa eh wani ya ba da wasiya akan wannan to shi ma wannan ba za a yi ba إلا أن يتهم Allah عليه ya ce hama الله eh akwai la sai dai in ba a tuhumar sa in an ce ana tuhumar sa to kuma ai an kuma koma gidan jeji sai dai in ba a tuhumar sa kan misali a ce mutum mai hali ne dan kuma abin da aka bada waje ba dan wani abin dan wani abin kirki bane ba ana ganin mu zai je ya karya saboda wannan abu ba tunda ba a tuhumar sa shikenan wannan ayo da kuke da na'am yani ne karatun farko illa Allah ya sa Allah yuttahama na'am la ce za a fara ga wani ta na'am
Allah ya sa na'am cewa dan wannan abin ba a tuhumar sa cewa zai je ya karya saboda wannan abu na'am wai ko bolu min ana al'ama zaɓa daga makaho shi ma la yasbiu alayhi abin min da zai yi da al-aqwali yake mana daga fadi shi abin da yake na magana ne to makaho zai iya zuwa da shi akan wannan yace eh muna zaune na juwa na yace kaza yace kaza yace kaza
na'am wala asammu fil wala manzura sai ma haka na aka ba ga makaho kurma kuma fil manzura a cikin abin da yake duba ne za a gani yace eh ina ganin wani ya zo kamuwa na dai ina shi ko ya kaza ya kaza biya iya bara inda abin gani ne na'am wala haratu al ko kuma maqbul bebe ne al-maqumi lil isharati wanda zai fahimtar da zai fahimci ishara shi ma a iya karban ba karban shi ne was samai haka na shirin sama'a ta halatta inna da sajda shirin sama'a shi ne cewa ba mu gushe ba mun ji ana cewa wane ya auri wanki ko mun ji ana cewa wane dan wane ne na'am ko mun ji ana cewa wane wanki ta auri wane irin wannan shira ce ka haka mun ji zai je ne eh to shari'a tana amfani da irin wannan shira a na'am wajen a dawajin ji da dama inna da sajda farko a wajen nufi ba ba mu gushe ba mun ji ana cewa wane dan wane ne Wala- sai amfani da wannan a tabbatar da shi gado na'am wal wala'i ko kuma mu gushe ba mun ji ana cewa wane bawon wane
wala ahbab ko kuma hubusi guje mun jana cewa wani ya bada gidansa hubusi ai kaza ai kaza wala mauti ko kuma mutuwa
na'am mun ji mun ji an ce wani ya mutu kaga za a gaji shi kenan.
na'am wa fil nikahi khilafu amma a wuri ana yana ba an sun ce za a tabbatar da shi da sama'a mun ji an ce wani ya aure wani to haka samu irin waɗannan shi ne shi da na'am wasu biyani ko kuma ƙananan yara fil jirahi ba'd kuma haka tabbatar da ƙananan yara ne amma da shauƙi wajen goma sha shida malamai suka nufa ba abin a yara ne suke wasa tsakaninsu wani jiwo wani rauni to za a karbi za a je alƙalanci a karbi shaidar wani su da shi to wannan malaman sun kawo da dama cewa sai an same su yayaye ne sai an same su su zama musulmai ne sannan maza sannan ba ƙanana ba wanda za su iya dalili za su iya bambanta tsakanin kaza da kaza na'am kada su zama ƴan nisa ne wato kasar shekara biyar kenan na'am sai an same su suna nan kuma su zama ba wai kaɗan bane suna da yawa yaran sun taru da yawa na'am kuma sannan ya zama wanda za su zuba yaran ba su har dama an san makarita bane yaran Mhm.
irin waɗannan abubuwan da sharɗai ne da zaman da yawa kuma zama yaron da aka bara sai da dama ba gaba tsakanin wato kabilar ko ko kuma family din su tsakanin su da shi babu irin wannan gaba ka san ita wannan hagarin da ake Mhm.
to duk irin waɗannan abubuwan kuma ya zama da suka zo duk gaba ɗaya sun faɗa abu ɗaya ne suka ce i wani ne ya ɗauki kafa ya doke shi a ciki na'am ya faɗi bayan da wannan yace ai tukar sai da hannu wannan yace kafa bace nan ba za a yi ta ba ki shar ɗari gasu na wajen guda goma sha shida malamai suka nisa ba sai an samu wannan sannan za a yi sannan kuma ya zama ba mata bane irin matan amarya ne wannan ba a karɓi shira na'am ba za a ke mana Mhm. bi shardi islamihim sharɗi gashi nan su zama musulmai wa kuriyatun su hurriyatihim zama ya'ya ne wa zukuriyi su zama mazaje ne wa a adamu da tafarki kuma tafarruqi sannan yaran ba su rabu ba suna nan ana yin abun haka zuwa ka tafi da su wajen alƙala ba inda yanzu ka tafi gida ba haka za a koya musu magana a ce in kun je ku ce a yaran nan faɗuwa ya kada ku ce dukan sa na'am wal baligi ko bainahum kuma wani baligi bai shigo tsakanin su ba ko da ba su gidan ba shi ma zai koya musu magana shi ma wannan sharadi ne wa tarammun al jinayati alayhi da kuma ne tarammun al jinayati alayhi da kuma eh, kaman akwai dan gyara na ga tilmino tilmino har jinayatu alaihi to nan tarammun ya shigo ko to shikenan ala ai halin da abin da yake nufi da eh, tabbatar da na jinayar alaihi akan yaron zaman cewa duk kowa ya da cewa wannan nan shine yayi abin nan na'am ba wai wani suna cewa ai wani mana suna cewa wani
na'am wa mar'ataini haka nan ana karɓar shaidan mata guda biyu ma'a rajulin tare da namiji guda daya fil mali sai sha'anin dukiya ne na'am sha'anin dukiya kawai na'am shi ne ake karɓar shaidan mace biyu da namiji ɗaya ai shi ma yu'addi yanzu ila ba abin da zai koma zuwa dukiyar ba dukiyar bane amma idan an kai ƙarshen sa dukiyar kuɗi za a koma kalwakal kamar wakilci
wa fi sulhi khilafu amma a cikin sulhu ana saɓani sha za a iya ya samu shaida mata biyu da namiji guda ɗaya ana saɓani wa rajulin haka nan ana karɓar shaidan mutum ɗaya aw imra'ataini ko kuma mata guda biyu su kaɗai kowanne daban-daban kenan namiji ɗaya tak da mata biyu ma'a yaminin a haɗa tare da rantsuwa
aw yamin al-mudda'i ma yamin al-mudda'i
ma yamin al-mudda'i tare da rantsuwar nan ta ne da'awa mutum ne zai kawo ƙara wajen alƙali aka ce kawo shaida ba shi da shaida sai shaida guda ɗaya tak to ya iya kawo shaida guda ɗaya ya hada da rantsuwa ko ya kawo mata guda biyu ya hada da rantsuwa amma sha'anin da ya koma sha'anin zuciya ba
na'am a iya waɗannan shine ma yamin al-mudda'i kenan na'am ma yamin al-mudda'i ba eh auren na'am aw dukul al-mudda'a alayhi ko kuma nusulun na mudda'a alaihi ba da raddiha ala al-mudda'i na'am bayan an yi rabin ta a bisa mutai shi ma wannan ya haɗa masa ɗaya da ba da mata biyu da na mutum ɗaya mutai wal bayyana ta Allah mutai wal mira alama an kare shi mutai shi ne kamata ya kawo shaida na'am a gane Na'am.
shi kuma wanda ah, ya riga ya- wanda aka kawo ƙara shi kuma shi ne zai ya mutu shi ne zai zai rantsuwa na'am to da kai ba ka da shaida sai aka ce shi ne ya rantsi Mhm.
sai shi kuma ya ƙi rantsewa Mhm.
to ai za a yi rantsi abin a wajen ka a ce to kai shi kenan kai rantsi shi kenan ka a baka hakin ko Eh,
yanzu idan kana da shaidu guda ɗaya da wannan rantsuwar to ka iya haɗa da wannan rantsuwar kai tabbatar da abu na'am wa tawfaridani fi ma la yaqbalu alayhi alayhi ar-rijal haka na watan farda watan farda ne haka na suna kaɗaita shi ma la ta su mata guda biyu ne su kaɗai za a iya karɓar shi da su su kaɗai Hmm.
inda kawai ake karɓar mata cikin mata gidan guda biyu shi ma la ta lai alaihi rijal a cikin abin da maza ba za su iya tsinkaya ba min al-wilada na daga sha'anin abin da ya shafi mata kamar haihuwa a ce a gane matan nan ta haihu ko ba ta haihu ba na'am kuma ta sun duba za su iya gane ka ga namiji a ce ka ga wannan ma ya zama suka shaida ne ma a wajen gane na'am wa ayyul aibin farji farj ko kuma aibin farji a gane cewa mata- matan nan rasaka ce ko abula'a ce fankakkiya ce ita ko mai kai kwaya ce ko kuma ga ta nan dai duk dai wannan abu- abubuwan da muka faɗa a bayan nan wajen guda goma sha to duk a gane cewa matan nan ya kake duk za a yi wannan wa ibtilalin haka na da sajewa shi wani yana da sun aiki inda da mahallin taɗi da mahallin fitari za su haɗe to za a ce miji su mata su tambaya idan sun duba suka fa- matan guda biyu suka faɗa sai a zuba hmm ma na hawi da makamancin duk yin wa'annan dai wanda dai abinda na maza dai ba za su iya ba sai a karɓi shaidar mata guda biyu la wahida amma ba a karɓar shaidar ƙwaya ɗaya tak na'am wa man la ya'rifu nasabahu wanda ba a san nasabarsa ba wa liyashhad ala ayni sai mutum ya shaida a bisa ainihinsa idan misali mutum za kawai za ka bada shaida a kansa aka faɗa aka ce wani ɗan wane ba a sani ba sai a kawo shi kuru-kuru a gan shi
wal mazhabu wanda haba جواز الشهادة halarci shaida على خط a المقر bisa rubutun mai مقر الميت mai ikirari almayi wanda yake mamaci نعم rubutu ne a takarda kamar yanzu da suke ko kuma wata takarda Na.
wani ya rubuta cewa ni wane na karɓi bashi a wajen wane ta naira dubu kaza a kan zan biya shi kaza kaza kaza kaza sai wannan mutumin ya mutu to shaidu sa iya zuwa su dogara da wannan rubutun a samu shaidu guda biyu ce iya hakika wannan rubutun wane نعم shi kenan a yi amfani da abin da yake cikin rubutun a biya wannan mutum نعم za a iya amfani da نعم أو الجائز sai mazan ma'idatan ko kuma wanda baya nan ne ko kowa wata ta yi nisa ba zai iya dawo mai yanzu shi ma a yi samun waɗansu su dogar da wannan rubutun su ba da shaida akan cewa iya hakika wannan ba ko ko babu rubutun sa shi ke na a biya wancan nan بشرط عدم الإشهاد amma da sharaɗin rashin rikici ba yadda suna ganin suna cewa ka amma wannan baka mun ba rubutun sa ba wannan ya yi kama da rubutun sa amma wannan dai kalmar wanda ya rubuta wannan harafin kamar ba nasa ba to wannan da wannan hukuntan ba za a yi نعم ولا هود kai kauri a hawa da dai عند إمام يمين المدعي إليها a taro ran tsawon muda ijila ya ina mai ko da shaidan sun san ba da shaidan an tabbatar cewa rubutun nasa ne to a ce ne kai sai ka rantse ne نعم kai daga kawo ta kasa duk da hakan sai ka rantse ko da an samu shaidu guda biyu نعم shine a hudu نعم ولا أداء farla aini ita ba da shaida farla aini ne نعم إلا sai أن dai يدخل in haƙi ne kamar da ba tare da kai ba misalan kwallo shiga kamar na faɗa a kan bakon bayi نعم ولا يجوز استناده إلى حد dogaransa zuwa rubutunsa ba ya halatta shi a ɗali غير ذاكر الشهادة yana wani mai tunawa na shaida نعم ba ya dogara da wannan abun ba ko نعم kuma shi wanda zai ba da shida ya gaji za a hannunsa ya rubuta to ba ya dogara da wannan abin da ya yi ba amma ba tare da ya sani shi ne aka yi wannan mu'amala ba ya kika ga rubutu nan Eh, amma kuma yanzu lokacin da aka yi wannan abu mm,
sai a tunatar da shi suna sannan ya ba da shida نعم wata juzu ala shahadati ita shaida ta halatta a shaida shaida kan shaida ya shahadu adalani yaya ake yin shaida akan shaida ku ku guda biyu ku ne ko gani shi- ko ga lokacin da aka mu'amala mu guda biyu kuma kamar da muka yi da su kuma a wajen su kuma ba sa nan amma kuma ku yanzu ba ku nan kusa inda za ku iya ba da shaida su a yi turan su idan an tabbatar a dalilin su su je wajen ku su ɗauko shaida na'am su yi su ba da shaida na'am amma inda ake yin shi ne shi ne ya zo wajen ka ya karɓi shaida ka gaya masa ranka kama komai da komai sannan shi ma muka fa ya dawo wajen ka kowa bashi kaga ya ɗauka daga wajen ka kai ne asali sun ji ne shi eh sannan saboda makadan shi ma ya gaya musu kowanne ɗaya da bayan ɗaya shi ne waje shi ma makadan ba nuna ta wajen gaba wanda ya ta wajen wannan eh a kowa ya kowanne dauka wurin ya ɗauka a wajen kowa Allah na'am nan za a shi ne ke shaɗu adlani a da Allah ya ji guda biyu da asali kullum ne kowanne daga asali sai guda biyu nan sun zo sun ɗauka a wajen
na'am za a shahada huma alai idan ya shaida da su akan shi ku je ku shaida ni ne ina nan aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza la bi sama'ihi ma ya shahadu ba ya kawai sun sun ji su sun ji su ya shaɗu shi yana shaidawa ba na'am mun sun zo wucewa ne kaya daga cikin ɗaki kuma ji suna cewa ai ga mutu Allah ta kaza ni ina nan lokacin da wane ya karɓi kaza ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza Na.
sai suka wuce kawai suka yi ko ba sa je zuba da zuba da sai mun ji labar mun ji shi shaidawa ne na
na'am aw ikrarihi ko kuma ikirarin sa ne bi khilafi shahid kuma la shi mutumin da ake mun bashin ne yake faɗa yake cewa ai wane ne ya kai na ƙara yanzu can zan je kotu ne amma ya ce yana jina da shi na kaza na kaza na kaza na kaza Na.
ni na san bashin amma na ji ba zan faɗa ba Eh.
ya ji sun ji wannan abin su je su je su faɗa wa za a gani ba za su yi haka ba.
na'am ba ya dinsu
bi khilafi shahid la asli sabanin shi da asali na'am ne ya sanar da mai kira da haƙƙi na'am da yake jin yaji wanda ya kira ni da haƙƙi dai sai da asali ne ba sai da shaida ba kai ne ka ji wani yana kira da haƙƙi to akan cewa ana bin sa bashi amma shi ba zai biya ba zai je na misalin kuma zai ce ce ba shi ba abin sa Na'am.
in ka ji wannan ka'i za ka ba da shaida kuma za a iya karɓa na'am amma idan auren shaida ne ka ji shaida yana shaidawa to ka je ka ce a'a ai na zo yana ne yake shi ne shaida ba ga abin da yake cewa na'am wa lam yashhadu alai ko da bai shaida masa ba bai ce ka shaida cewa wani yana yi na ba kawai sai sai yana bana na'am zai yi wa innahu yashhadu idza qila sannan idan ya ta- aka tambaye shi sai ya shaida wa alaihi ilamuhu yana da rage sanar da shi jahilahu ni da shi shi ba ya je da da nan ya da yace da na ga ne ne yace wallahi abin ya da da ne da da ne ina ba wani kuɗi amma an tambaye da bayan da shaida yace aka manta ba muna nan tare da ni da wani ba lokacin da aka gaza sai ka sanar da shi cewa kai shaida gare shi kuma wani a tsare shi iko da na ga shaida na'am la wahidun ala kulli wahidin ko can baya mana koma ba wai kowane ɗaya ya ɗauka kowane ɗaya ba Eh.
sai da asali da muka fi Na'am.
sai ce ya zo wajen wannan wannan ya zo wajen wannan a sai dai duk su biyu su zo wajen asali na'am can magana ya koma na'am wa fi zina arba'atun a cikin shi- shaidun zina na rashi shi ma idan za a yi arba asin hudu ne ala kulli min al kowane ne min arba ne Na'am.
idan zina an ce sai hudu ne ko Eh.
to su da asalin su ba su je sun ba da shaidar ba amma ga yayin shi za su zo su bayar to su hudun guda shaidar sai duk gaba ɗaya kowanne ya zo wajen ka ba shi
na'am sannan ya dawo wajen wannan ya bashi sannan ya koma wajen wannan ya bashi sannan ya koma wajen wannan su hudun Eh.
ta kowane guda hudu kowane mutum da ya ya koma wajen mutum hudun nan sun bashi na'am sannan a samu sannan a ji a bar shi na'am wala hukuma li far'in ma wujud al asl kuma a hukunci gare shi idan akwai a asali yana kama ana magana nan asalin baya nan yana can ba zai iya zuwa da shi da to rashi zai je a kushe na'am wa yaktafi al qadi bi ilmihi alƙali yana isuwa da iliminsa bi adalati bangaren adalci aw shukri kowa na fasiki ne zai ji karfashe da sa Na'am.
kowa na adalci ne karfashe da sa amma duk abin da yake zaɓanin wannan ko da alƙali ya san cewa an yi mu'amala a gaban sa kafin ya zama alƙali to kuma aka zo aka kawo ƙara a wurin gaba ya ce a ya gaba ya ga wannan ba kawai ya yi hukunci ba dama ya wannan dole a kawo shaidu duk irin sanin da yi ko kuma shi ma akwai wani wani alƙalin mai tafi shi ma ya je ya zama shaida na'am amma ba dama ya yi hukunci ta a ni a gaba na aka wannan mu'amala ba dama ya wannan na'am dole sai an kawo su wa man jahilahu wanda ya jarce shi addalahu an inda jarce shi nan gare shi don aka kawo shaida wajen ka alƙali baka san adali ne ko ba adali ne ka ce sai an kawo adali don adalta shi na'am yashhadu adlani to ya ake adalta mutum idan ba adali ba ne sai a samu su su adalai guda biyu sai annahu su zo su kalle adlu shi su ce ka ga fulanun adalun rilam shi ma bai na huwa bai na lashi fulanun adalun rilam shi ma bai na huwa bai na lashi wani ɗin nan mun kaza ai adali ne yarjejje ne tsakaninsa da Allah na'am mun kaza ɗin nan yarjejje ne adali ne tsakaninsa da Allah tsakaninsa da mutane na'am to sai sai an yi haka sannan a kuma kawo wani adali mai kyau faɗan haka sannan sai a tafi shi da a tabbatar cewa adali ne a cikin shi na'am la yaskuru ahadal wasfayn da la ya kashi la yaskuru na'am dan sifofin nan guda biyu bai halatta ba a ce maka fulanin adalin rilan ko eh to ba dama ya ce fulanin adalin kawai shi na'am ko kuma ya ce fulanin rilan sai ya hada guda biyu adalin rilan na'am wa fi ta'arulihima a cikin ta'arar lokaci taqaddumu lijari sai a gaba da jariya wannan ya zo zai saki shaida sai dole guda biyu ka kawo sai aka samu adalai suka ce su wannan mutumin ba adali bane za su saki shaida wani kuma adalai su kuma suka zo sai suke da adal za su tabbatar da shi adali ne na'am to sai a ce to wannan wanda zai suka din ya ce ba adali ne su za a fara gabata na'am domin duk malukin da ya san ka da aiki mummuna to shi ya fi sanin ka na'am aikin a yaji aiki jaba ba ya dace ba ai mummuna abu yaji to da wanda suka san ka na mummuna sai a ce a fara gana za su sake ka daga sun tabbatar da cewa ba ba adali bane kai sai a ce to su masu adal ta nan saboda Allah ne ba ma a so su faɗa mana na'am kawai wannan su su masu kai sun tabbatar kawai ka je ka kaza a ce ka je ka hawo da shi da kawai wannan ba adali su ba na'am wakila adaluhuma shi da kuma sai a duba a ga wanda suka zo masu sukar su ne suka fi adalci ko ko wanda ba su tabbatar da adalci su suka fi adalci sai a ce ko wanne fi adalci shi ne za a fara gabatar a cikin shi na'am ruju'ul bayyinati qabla al-hukmi to yanzu bayan an riga an gama shaida wani ya tabbatar adali ne ya ya tabbatar wani yana bin wani an ce ka biya shi to kuma yanzu daga baya ne ce ka ita alƙali ko magana nan da aka bada ma hada ba shi aka yi ba ba ba shi ne ba na'am ba ba ba kaga ya dawo ya dawo kenan na'am yamna'uhu shi kenan ya hana shi na'am ya hana yanzu a bada wannan abu na'am Ba'dahu.
Aw ba'dahu wannan ana magana da sun cewa kafin a ɗauki abin a biya mutum haƙƙi kenan na'am sai ya dawo da yake ba haka ba na'am to yanzu ya hana alƙali ya karɓi abin nan ya bayar na'am ba da in ka bayan an riga an karɓa ne har an ba wa yanzu da aka zo da ya jaramani to sai sun biya mattaba abu sai sun biya ma asala kawo gyara ma abin da suka halaka asala kawo ma aslafa abin da suka halaka din nan yanzu aka ba aka ba wani ba za a ce wani ɗauke da aure shi ba Na.
sai a ce ku ku biya
aw nafsin dun malin dukiya ne sai a ce ku biya ko Na.
kuma wani rai ne ma sai a ce sai sun biya sai a sa ka ko kenan kazuban halin ƙarya suka bada cewa ƙarya da kansu suke suka ce dama ƙarya suke an kula da su a kure suke suka ce a abin da muka a kuskure muka duk da haka dai ba ruwan kuwa sai sun biya wakila ma yalzamu bil kazubil illa ka zaba wannan madan Na.
yanzu wa birka zibir tawadu na'am idan ƙarya ne sai sun biya sakamako na'am idan ƙarya ne wa bi Suka kure ne shi kenan.
al-qimatu idan ku yan tawa ne bawa ne ban bawa ne ya kawo ƙara zai kuma cewa ya yanta shi kuka muka tabbatar cewa iya hakika ya yanta shi sai daga baya kuma ce ba haka bane ta zo za a yanzu dole yanzu za ta fita ko sai kun biya kimar ba na'am da sai da shi dai bawa yana mai shi ba ya yanta dantacce na'am ni tun da kuke da alƙali ya zalunci su da hukunci abu ya dare shi kai alƙali kamar da na makaranta a babin gaban yi hukunci ba a warware ba a warware ba shi ba zai warware ba kuma wani bai sai zai warware masa ba na'am sai dan dama san abin da aka yi zalunci ne ko kuma an saba a shari'a kada kamar da muka faɗa wa bin nikahi in ka aure ne wa talaqi da kake ne wa huwa munkirun nikahi kuma yana mai nuna ma'aran mutum ne ban ta gaji kawo shi ai mijinta ne yake shi ba mijinta bane kwata kwata sai dai ta kawo shaidu guda biyu da shaida cewa ai lalle mutumin nan mijinta ne ma lazima a min yanzu da za a bani sadaki ko dole za da sadaki ya ba da sadaki zai daga zai suka ce a a yanzu wani abin kure suke ko karya ne na'am to yanzu ma na zai mana sadaki duk abin da ya bayar na sadakin ta sai sun biya na'am ko kuma ya aure ta ne sai su ce a yanzu ce ta na'am shi kuma yake bai ce ta ba sai ta kawo shaidu guda biyu suka tabbatar cewa ya ce ta aka rabu da ita aka tafi na'am to yanzu sai sun biya sadaki sai sun biya sadaki na'am wa yudarrimu al-qazi al-qaziya alƙali zai gara ta cikin gidan kenan na'am alƙali kuma shi zai rama idan bai ne kuma bai ne ya bayyana cewa ce din nan da ya karbi gare su a je sun sa a rake ba sun sa rawa ne a je duk karna ne suka bai kuma alƙali ya karbi gare su na'am yau kuma ya karbi wannan abun ya ba wa wani yau kuma shi zai biya na'am a da mun faɗa ba mun ce lalle alƙali ne wani bincike ne na halin ke dubo Na'am.
ya zai amince da mutum bai ya binciko a danga masa bincike ya me halin wani me halin wani na'am wa tun rikki da bai bai biyar da yayi sai ya biya na'am wa rikkiha garki ne bako ko kuma sai da suka suka bada shaida sai tabbata bayi ne Ba an ce ba ka san da bayi ko na'am to shi ma wannan sai ya biya yau na'am la tisihima ba fasikanci ba kuma fasikanci abu ne yake a koya yi eh a ne sani ba dan ya bayyana fasikai ne asali ba zai biya ba na'am alhamdulillah